والسادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مدى أزمي يوم أزمينا تقص شكرا دبو دريه دو دا أربعين دا أكو cikin wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanar da shi a zawiyar maulana shekha sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu allah ya taimake mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم mun kwana jiya a tattaunawa tsakanin mutanen wuta da aljanna da ashabul a'rafi inda muka kwana matashiyarmu shi ne wana da ashabun nari ashabul jannati wato mutanen wuta za su kira wa mutanen aljanna inda za su ce musu an afidu alaina min alma'i ku kwaranyo mana ruwa au mimma razaqakumullah ko kuma ku kwaranyo mana daga abin da Allah ya arzuta ku min at'ami na abinci marhaban eh au mimma razaqakumullah ku kwaranyo mana abin da Allah ya arzuta ku na abinci sai mutanen aljanna za su ce qalu inna Allah harramahuma alal kafirin Allah ya haramta ruwan aljanna da abincin aljanna ga kafirai. Ai ahlin nari ma'a shiddatil azabi stadda alaihim al-ju'u wal atash. Yunwa da ishirwa ya tsananta gare su hatta talabu min ahli al-jannati an yafidu alaihim min al-ma'i. Su karanyo musu ruwa aw shay'in min al-akli ko ko wani abu na ci. A su ne ne kafirai din ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce allazina takhazu dinahum lahawan wa la'iban kafirai din su ne waɗanda suka riki addinin su wasa da wargi wa gharratumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su dalilin haka fal yawma nansahu a yau Allah tabaraka wa ta'ala yace zai mance su Allah tabaraka wa ta'ala baya mantuwa Allah yace wa ma kana rabbuka nasiya idan ka mance abu to zaka bar shi ne to Allah zai bar su a cikin wuta ne ce ce zai mance su dalili su mantuwa suka yi sun ɗauki alkawarin bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala sun zo duniya sun manta to sai aka yi mushakala da lafazin amma Allah shi baya mantuwa kama nasu liqa'a yawmihim hada kamar yadda suka mance haduwarsu ta yau nan bitarkil amali lahu ta barin aiki ga ranar kiyama wa ma kanu bi ayatina yatahadun da kuma yadda suka kasance suna musa ayoyinmu alqur'ani wa kama jahadu wa na'am
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم كي مرة خلاص في مرة الأولى بس وأتو الله تبارك وتعالى يتي wannan ayoyi da sun kasance suna kore su Allah tabaraka wa ta'ala shine ya zo musu da su ولقد جئناهم بكتاب فصلناه أي جئنا أهل مكة بقرآن mune wato ni ne na zo wa mutanen makka da alkur'ani na aiko musu shi kuma Allah ya ce ya bayyana komai a ciki bayyana bil ikhbari mun bayyana shi da bada labari wa wal wa'idi wal wa'di wal wa'idi da kuma bayyana alkawari da narko a cikinsa na musu haka ala ilmin sun sani saboda yaren su ne duk bayanin da aka yi sun sani bima fusila fihi na aiko shi ya zama hudan ai mai shiryarwa gare su wa rahmatan li qaumi yu'minun da kuma jin kai ne ga mutane da za su gaskata shi amma Allah ya ce hal yanzuruna illa ta'wila me suke jira ko suna jiran wato fassarar sa ne shine karshen abin da zai kasance ciki yau mai yaki ta'awiluhu ranar da fassarar wato da za ta zo ran kiyama ya kulu lalina na suhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq a ranar ne waɗanda suka mance ai suka bar alqur'ani za su ce gaskiya manzanni ubangijin mu sun zo da gaskiya to kuma ya dace a ce sun yi imani ne a nan duniya ba a lahira ba dalilin haka sai su ce fa hallana min shufa'a hallin ba na istifami bane na tamanni ina ma da ya zama muna da masu ceto su mana ceto a wajen Allah kamalin musulmin kamar yadda musulmai suke da masu ceto a lahira Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da ceto shi an ce ita duniya kamar lahira ne kamar yadda a nan duniya mutum in yayi laifi ana cetonsa a lahira ma mutane masu alfarma suna ceto tun daga annabawa ka zo wato mala'iku da sauran musulmai amma farkon wanda za su ceto shine annabawa daga bayan su su ne malamai daga bayan su sai shahidai bayan waɗannan guda uku sai sauran ahmatu musulmi kowa zai ceto gurgudan matsayinsa a wajen Allah Allah ya sa mu ciki ko kuma su ce ina ma a mai da mu zuwa ga gidan duniya fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal mu aikata wato wani aikin da muka aikata nuwahhidu Allah أن نوحد الله ونترك الشرك مكدت الله مباركة فرشي sai a ce musu qad khasiru anfusahum ai sun yi asaran kawo kansu ba ana ake wannan ba a duniya saru ila halaki sun kasance zuwa ga halaka wa dhalla anhum ma kanu yaftaru duk abin da suke kagawa ya tafi ya bar su ai gumakan da suke bautawa na'am
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين wato kaddimu manta sura ita sura ta makka ce tana kafawa kafirai hujja akan Allah tabaraka wa ta'ala akwai shi sai ya ce musu inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ubangijin naku shine Allah da ya halicci sammai wato da kasai a cikin kwanaki guda shida Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa al-khalqa fi awqatin sittatin Allah ya halicci halittu a lokuta guda shida shine sittati ayyami amma hada qabla ayyami duniya gabanin ranakun duniya dan lokacin babu rana babu wata li'annahu lam yakun shamsun wala qamarun walakin uddira annahu khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam aqaddara wa saboda babu kirki a lokacin kuma ko yanzu mutum in ya mutu ya koma ga Allah ta wajen Allah wannan irgin namu babu shi idan mutum ya rasu da daddare to in an binne shi kada da ci ko mutane su zaci cewa a wai an binne shi da daddare ko da rana a wajen Allah babu wannan sai a ilimin sai Allah ne ya sani da wanda suka je amma babu batun wai rana kaza rana kaza a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace shine zamani zamani ne kadai a wajen sa yanzu duk rayuwar da muke rana ɗaya ne rana ɗaya ne baya canjawa mu ne muka sa wa yau yau gobe gobe jibi amma ranar ɗaya ne an fahimta ne ana da haru Allah shi ke juyar da zamani saboda haka lokaci guda ɗaya ne tal mu ne muka canja masa sunaye kuma da duniya da lahira duk a cikin lokacin suke ikon Allah tabaraka wa ta'ala ne to Allah ya halicci waɗannan abu a sammai da kasai duka a cikin kwanaki shida ne bayan ya halicce su sun masawa alal arshi sa'an nan Allah ya take zuwa ga al'arshi a hikimar da ta sa Allah ya yi wannan bai ce bai halicci sama da ƙasa a cikin kun ba inna ma huwa yaqulu kun fayakunu duk lamarin sa Allah kawai zai ce kasance idan ka ɗauki daga sama ta ƙasa ta ɗaya har ƙasa ta bakwai da sama ta ɗaya har ta je sama ta bakwai da al'arshi a da wannan kursiyu da sauransu an ce in ka sa su a cikin al'arshi kamar ka jefa kogo ɗaya a ungurmin daji a duk wata halitta babu abin da ya kai al'arshi girma an fahimta yi amma wani abun mamaki waɗannan abubuwan Allah ya halice su a cikin kwana shida amma al'arshi a kunne to ana so a nuna mana cewa wannan ba wai gazawa ne ta sa Allah ya halice waɗannan abubuwan a cikin kwana shida ba saboda abubuwa ne da suke da alaƙa da halittu Allah kuma yana koyar da mu ne amma al'arshi da yake ba shi da alaƙa da halittu kunne an fahimta yi يا يا يا تعليمنا نحن تعليما لنا التأني don ya koyar mana jinkiri duk abin da za mu yi kar mu yi gaggawa fa inna na'malu bil quwwati wa na'malu bil alati mu muna aiki da karfi da kuma wani abu fa nahtaju lit ta'anni muna buƙatan jinkiri نصنع شيئا فشيئا زامي أبو كدن كدن حتى نستكمل عملنا حرب شكة أيكم وأما هو تبارك وتعالى فإنما يقول كن فيكون فلهذا ورد التأني من الرحمن don haka ne hadisi ya zo rashin gaggawa daga Allah ne tun da Allah shi ya fara aiki da shi wal ajalatu min ash-shaytan ita ko gaggawa daga shedan take ko Hausa ma suna fara haka ko gaggawa aiki shedan ne illa fi ashiya'a ba a son gaggawa sai a wasu abubuwa al'ajalatu fiha laysat min ash-shaytan gaggawa cikinsu baya daga cikin shedan na ɗaya ta'jilu tawbati mutum idan yayi laifi to ya gaggautar da tuba ba a so ya jinkirta tuba dai kenan na biyu ba'da ma aznaba al-abdu bayan bawa yayi zunubi هذا من الرحمن wanda yana daga Allah wa ta'jilu qada'i dayn sai kuma gaggautar da biyan bashi shi ma ana son sa jinkiri ba a so ba da ma hana waqtuhu bayan lokacinsa ya yi mutum ya gaggauta biyan bashi an ce duk mutumin da ya karɓi bashin mutum idan yana da niyyar biya to Allah zai taimake shi idan ko ya karɓi bashin nan bashi da niyyar biya Allah zai zai halaka shi Allah kiyaye wa ta'jilu qiran dayfi da kuma gaggauto da liyafar bako kana bako ka kawo masa ruwa in ka kawo masa ruwa ka nuna masa bayan gida kar ka jinkirta masa waɗannan abubuwa sai kuma wasu abubuwa su biyo baya eh saboda ba a san yaya ya zo ba wannan abu guda biyu ruwa da kuma bayan gida yana zuwa ka nuna masa in ka masa wannan abu guda biyu to wannan shine wato liyafa farko sai kuma abin da zai biyo baya liyafa kwana uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ranar farko ana son ka karrama shi sosai a rana ta ɗaya ta biyu da ta uku kuma ka girmama shi amma daga bayan haka to babu batun wato liyafa wata ajilu ta zuwijin fikri da gaggautar da aurar da wato budurwa ba wai sai mace ba ko namiji ne a yi gaggawa idan mutum yana balaga ya yi aure dalili yadda mutum yake cin abinci yake sha dole ya ba haya dole ya bawani to in ya balaga ma akwai abubuwan da ake so su fita a jikinsa wanda labudin sai ya haka in bai yi ba ma zai iya kawo masa cuta a lafiyance kuma addinin sa ma haka ne saboda haka ana son a gaggautar da aurar da mace budurwa an ce mutum in yarsa ta balaga in dai bai aurar da ita ba to duk laifin da ta yi yana kansa sai kuma ta'jilu dafnil maiti gaggauta bunne mamaci mutum yana mutuwa darajarsa shi ne a bunne sa amma a ajiye gawa sai wane ya zo sai wane ya zo in ya zo me zai masa eh duk inda ya masa addu'a zai riske sa shi kenan in ya gansa in bai gansa ba abin da zai kare shi an gane sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallama gaggauta binne mabaci Allah ya ce sun ma'amatahu fa akbara wannan fa'un din litta'ajibi ne duk wanda ya karanta nahu ya san wannan sun ma'amatahu bai ce sun ma'akbara ba sun ma'amatahu fa akbara mutum yana mutuwa kawai a masa shirin binnewa shi ne ga kansa an fahimta yi idan yanzu ka jinkirta ka ce sai karfe kaza ba laifi haka ne amma manya su wannan ba sa ciki manyan mutane ne saboda ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya an jinkirta saboda wasu dalilai manyan mutane ana yi amma mutum ani haka ba a yi idan yanzu ka jinkirta binne gawanka sai gobara ta shi a gidan ya za da shi idan ka jinkirta binne gawa sai aka sako ruwa kwana uku ruwan bai yanke ba idan ka jinkirta binne gawa sai aka zo aka kawo wa garin hari kuma duk waɗannan abubuwan za su yi su faru aka kawo wa garin ku hari za ka bar gawan ka kaga ai ka so kana so ka binne gawan ka dai ko to saboda haka baya daga cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam jinkirta mamaci yana daga cikin abin da ake so gaggautawa dafnu ta'jilu dafnil mayt shehu yace hada laysa min ash-shaytan dukkan waɗannan abubuwa da ya irgo ba sa daga shaytan amma wa kullu ajalatin ghairu hada fa hiya min ash-shaytan dukkan wani gaggawa banda waɗannan abu guda shida to aiki shaytan ne amma duk wani aikin alheri kuma ana so a gaggauta shi tunda in zaka gani wanda Allah ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ko wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun innahum kanu sari'una fil khairat to in dai aikin alheri ne kar a jinkirta shi a yi shi da gaggawa idan ka jinkirta wani abu ya bijiro misali kana da naira miliyan daya kana so ka ba wa mutum sai ka jinkirta sai a gida aka nemi bukatar wannan miliyan daya kaga ka rasa aladan nan inna fi ta'khiri badawati maqama ya fada ko in an jinkirta abu to wani abu zai iya bayyana aikin duk wani aikin alheri mala in ka samu ka gaggauta yin sa wani abu zai ya Allah ka rasa ran naka ma Allah kiyaye to Allah tabaraka wa ta'ala yayi haka ne saboda ya koya mana dukkan wani abin da zamu yi kar mu yi gaggawa amma na Allah ba haka bane Allah ya fara halittan bada alƙalƙa yau ahadi wa khatama yau juma'ati Allah ya fara halitta ran lahadi ne ya ya gama halitta da juma'a a halitta an ce sayyidina adam shine karshen halitta an fahimta dukkan halittun nan an sayyidina adam shine a karshe kuma wannan daraja ne ana so a nuna mana duk abin da aka halitta nan an halitta ma sayyidina adam alaihi salam saboda yanzu idan ana so a karrama wani mutum to za a kawo kowanne abu sai tukunan daga karshe su to wannan shine karramawa shi yasa Allah ya mana juma'a a rana mu gode masa akan wannan abun da ya mana an fahimta ai saboda haka dukkan halittun nan Allah ya sassare mana su alhamdulillah sa'annan sun mastawa ala al-arsh istiwa'an yaliqu bi Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan al-arshi ya yi tajalli akan al-arshi ya halice ta a cikin kun faykun yukshi laylan nahar Allah kuma shine wanda yake zuwa wa dare rana ya zo wa rana da dare shine yake juya dare da rana ya zubuhu hasisan kowanne yana neman dan uwansa cikin sauri babu ranar da yawa yake ri dare da yi ba ko rana da yi ba to Allah da ya halicce mu yace shine ya mu ya mana wannan aka kira mutanen Makka da wannan eh سريعا إذا كنا في في النهار فالليل يطلب النهار أن ينقضي درنا نمرنا يا كاري حتى يأتي هو والنهار كذلك والشمس والقمر الله شين يا هل تامنا رانا دوتا والنجوم دما دكا توراري مسخرات أبو هورر ومذللات بأمره يا wannan lamari duka cikin ikonsa Allah ya ƙara cewa ala kai ku ji lahul khalqu dukkan halitta na Allah ne wal amru dukkan wani halitta da ba ma gani an gane su mala'iku su al'arshi su aljanna su wuta duk hadi dakhil fi alamin amri saboda haka dukkan waɗannan fa na Allah ne to ya dace in za mu bauta mu bauta wa wannan mahalicci tabaraka wa ta'ala yace tabaraka da kansa tabaraka Allah rabbul alamin lalle ubangijin halittu ya girmama rabbul alamin alkhalqu ma zahara min alkhalaiq in aka ce maka khalqu duk abin da ya bayyana cikin halittu shi da ake kira khalqu shi kuma rakkaba shi ake daga wannan mataki zuwa wannan mataki wal amru ma lam yafhar idan aka ce maka alamul amri shine abun da bai bayyana ba shi kuma dukkan halittar sa kunne mala'ika ba inda aka yi cikin sa balle a cikin aljanna ba inda aka yi cikin ta balle a ta ko dama dama aljanuhi dakhil fi alamin al-khalqi saboda haka dukkan waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mana su tabarakallahu rabbul alamin na'am
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
na'am wato ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce udu rabbakum ubangijin nan naku da ya halitta muku waɗannan abubuwa ya halice ku ku bauta masa ku bauta masa kuma cikin kaskantuwa wa khufyatan da kuma boyewa innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu wuce iyaka a bauta a farko da musulunci ya zo kafirai sun cutar da musulmi shi yasa aka ce su koye addininsu amma bayan musulunci ya yi ƙarfi da musulunta sai na hamza da musulunta sai na umar an sa an bayyana musulunci har allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da fasta bima tumar wa a'rid anil jahilin to saboda haka ana bautawa Allah a wancan lokacin cikin boyan kufiya innahu la yuhibbu al-mu'tadin akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yaki a idan ana tafiya idan sun hau kan tudu za su yi kabbara idan sun fara a kwari za su yi tasbihi sai ya ce musu irba'u ala anfusikum ku saurara kawo kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba ba ku kiran kurma balle wanda baya bal tad'una sami'an qariban mujiba kuna wato kiran mai ji makusanci mai ansawa to wannan ba an hana wai a bayyana zikiri ba saboda tausaya musu ne za su je yaki sun sha wahala a hanya kuma su ringa daga muryarsu kaga ai addini yusrun shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace irba'u ala anfusikum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a doron ƙasa bayan Allah ya gyara ta da aiko manzanni ku bauta wa Allah wa du'uhu khawfan ku bauta wa Allah kuna masu tsoron azabarsa wa tama'an fi rahmatihi kuna kuma tsammanin rahman Allah tabaraka wa ta'ala don rahman Allah qaribun min al-muslimin tana kusa da masu kyautata bauta shine masu biyayya an ce in wato farraja ma qaranahu amalu wa illa fa umniyatu وادعوه إن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا شيء متم ديك فاتر رحمة الله شيء وان ديك أيكي أما متم دبايا أيكي كما يكي فاتر رحمة الله شيء وان بيقوري كما قوري أو جم الله بايا أيكي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الديني كو با غورچه غورچه بني مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح نافدا يجي الدين دين عمل شي الديني الديني ne na aiki wa addinu dinu amalin walida din amani ba addinin gurace gurace bane mutum zai dauka kullum ni na kusanci Allah ni wali ne ni kaza ne duk waɗannan da'awu شيخ الخمسيري ياتي والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء دوتا ريا وإذن أكف هجة أكنت بكريا ba zai yi ka kusanci Allah ba tare da ibada ba idan kana zaton cewa ka kusanci Allah ba ka da ibada to wannan kana kuri ne mutum yayi aiki in kana son ka san matsayinka a wajen Allah yadda Allah yake a wajen ka haka yake a wajen Allah bi ma'ana idan Allah ya ce ka yi ya ka yi da yake a wajen Allah idan Allah ya ce ka bari ya ka bari Allah yake a wajen ka to makamin ka a wajen ka shine makamin ka a wajen Allah Allah fahimtar da mu eh فالرجاء ما قارنه أمل وإلا فأمنية haka wannan a cikin alhikamul aqaiyya yake shau ya ce man bazara bustana duk wanda ya shuka gona wa harasa ya yi noma wa hasa da ya girbi wa darasa ya yi susuka wa kala arju an aji da kada idabban hada raja ina fatan samun buhu kaza kaji wannan yana fata abu ne mai kyau tunda ya ji sababi amma wa mallam ya shay'an bai shuka komai ba walam ya bai noma ba walam yazra shay'an bai shuka komai ba wa tamanna an yajida kaza irdabban fa hadhihi umniyatun laysat raja'a an fahimta yi bai noma bai komai bai ce a zan samu kaza kaga wannan guri ne to addini haka ne addini aiki za ka yi tukur sai ka yi fatan cewa zan samu aljanna ko zan kai makami kaza amma in ba haka ba to daidai kake da wannan bai shuka bai komai ke fatan samun wasu huhuna kaga wannan ai hauka ne Allah ya kiyaye eh الله تبارك وتعالى دعا إلى الإحسان فقال إن رحمة الله قريب من المسلمين Allah ya ce a kyautata rahamar Allah tana kusantar masu kyautatawa liyajtahidan nasu kullan fi tahsili rahmatihi don mutane dukkan su su yi kokari wajen samun rahman Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya ce musu shi ne mai ba da wannan rahman ba wani ba shi yasa ya ce kataba ala nafsihi rahma mun ji faddal wasu na'am okay aha mu je وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون wato Allah tabaraka wa ta'ala yace wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin a karkashin nan shehu radiyallahu anhu ya kawo bayani yace sa'ala sayyiduna ali karramallahu wajha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an ce lamma qala rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf dukkan wani aiki da za a yi an game dage alkaluma kuma takaddu sun bushe saboda haka ash-shaqiyyu man shaqiya fi batni ummihi tabe shine wanda ya tabe a cikin ma'aifiyarsa amma fi batni ummihi wannan a ummul kitabi ake nufi a cikin lauhul mahfuz ko a cikin ilimin Allah wasa'idu man sa'ida fi batni ummihi shi ma rabotacce shine wanda ya rabota tun fil azal wal ummu haqiqatan ummul kitab qala ali sayyidina ali da annabi ya fadi wala ce afala natakilu ba za mu dogara da wannan ba haisu rufi a cil aqlamu wa jaffati suhufu tunda an rage alkaluma takaddu sun bushe sai annabi ce a a i'malu ku yi aiki dai fa kullun muyassaru lima khuliqa kowa an sauke masa da abin da aka halitte shi don shi bi ma'ana idan kaga mutum yana aikin Allah to alamar shi dan aljanna ne idan kuma ga mutum yana aiki mara kyau to alamar dan wuta ne shi wannan aiki shine alama din ba zai ce a ai dan aljanna wajen Allah ko dan aljanna ne ko dan wuta dan wuta ne saboda haka ba a bukatan wani aiki a a ba haka yake ba eh ya ce khalaq Allah قال اعملوا فكل ميسر لما خلق العمل علامة نعرف بها لما خلق الإنسان شي أيكي علامة شيء دميكي سنيني واتو ميسا أكهل شوى دان أدب من خلقه الله للسعادة يوفقه لعمل الخير دو وند الله يهل شيشي دون ربوتا سيكا الله مسا جمد كتر نأيكة أيك الهير ومن خلقه للشقاوة يذله دو وند يهل شيشي كما دان تابوا سيكا الله يأتت شي ويذله يمسا كاليا فيعمل بعمل أهل الشقاء سيأيك إلى النتابة الناس على أربعة أقسام شو يجي متى كشي هدوني sa'idun fi libasi sa'adati akwai wanda rabotacce ne a cikin tufa rabota haka yake wa shaqiyun fi libasi shaqawati akwai tabe a cikin tufa tadewa wa sa'idun fi libasi shaqawati akwai rabotacce a cikin tufar wato tadewa wa shaqiyun fi libasi sa'adati akwai tabe a cikin wato tufa rabota shine ce sa'idun fi libasi sa'adatika al-anbiya annabawa duka dama ɗan aljanna ne kuma haka suka rayu khuliqu su'ada an halice su rabautattu walam ya'malu illa amala sa'adatin ba su yi wani aiki sai aiki na rabauta ba wa shaqiyun fi libasi shaqawati al-kuffar su kafirai allazina matu ala al-kufri waɗanda suka mutu akan kafirci khuliqu ashqiya an halice su tabaku wa ashu ya'maluna amalan ashkiya sun rayu suna aiki irin aikin tabaku akwai shaqiyun fi libasi sa'adati kuma kamar sal iblisa kamar shedan wa bal'am bi ba'ura da kuma bal'am dan ba'ura mutum mutanen Allah ne da karshe kuma Allah ya la'ance su wa barsisa da kuma barsisa shine na suratu al-hashr kamar sal shaytani qala lil insani kufur shi mutumin Allah ne an ce dan bautansa ya gagari shi dan shi basita shi dan yayyayi ya gagare sa sai shi dan ya tara rundunan shi ya ce ni nayi nayi basita ya gagare ni ya za a yi sai wani dan karamin shi dan sai ce ni ka bani wannan umarni akan kansa sai ce to na baka ka ya ce shi basita an ce don bauta ko juyawa baya mutumin Allah ne sai ya je shi ma ya kafa wato halwarsa a gefe bautan da yake ko basita baya shi yana bauta yana bauta sai rika ganin shi da karamomi ya ga wannan ya ga wannan sai har ranar barsisa ya zo ya samu wannan dan karamin shedani ya ce dan Allah wannan kusancin da ka samu a wajen Allah ka bani nima ismin man sai ce a mai sauki ne sai ba shi ismin da ya ba shi ismi duk abun da ya yi Allah ya ansa masa duk cuta in ta gagara in an ka masa zai warkar da ita sai shedan ya shiga gari in cuta ta gagara ce kuje wajen barsisa yana da ismin da zai warkar muku da shi sai a kawo sai warkar sai rannan kawai zai yar gidan sarki sai ya haukatar da ita akai akai magani ya gagara sai ya zo musu a surar dan adam ya ce ku kai ta wajen barsisa zai warkar da ita da an kai ta wajen barsisa barsisa da yaƙi sai aka aje masa yari da ya gayin da sume-sumen da ta yi sai tausayi ya kama su sai mata magani kawai sai ta warke tana warke sai kuma shaɗaɗin ya sake buganta akai akai abin da ya gagara shikenan tana kwanci a gefensa sai ya ji sha'awarta da ya ji sha'awarta sai ya kusance ta yana kusantanta kawai sai ciki ya shiga babu kamar shi ba a zamani shi kenan sai shaidan ya zo masa ya ce to gashi ta yi ciki za a gane abin da za a yi ka kashe ta sai ka bunne ta in sun zo sai ka ce aljanin da ya haukata ta ya ɗauke ta shi kenan sai barcisa ya yi haka da ya bunne ta kuma shaidan yana bunne sai shaidan ya danne wani bakin tufan kasan bai bunne ba mutane da suka zo sai ya gaya musu haka shi kenan kawai sai suka ga alamar zanin ta a waje suna taba kawai sai suka ga rami ana tona sai aka samu yarinya da ciki an kashe ta sai aka kama shi aka je aka tsige shi da aka tsige shi sai shaidan ya zo masa ya bayyana ya ce ni ne na baka ismin da ka zama babu kamar ka ko ya ce ya ce to abin da za a yi ka yi mini sajada in ka mini sajada zan kubutar da kai sai masa sajada kuma sai ya halaka shine ka masa li shaytani in qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un na kubuta daga kai to saboda haka akwai wanda su asalin su su ada daga ƙarshe sun koma shakiyi kamar yadda hadisi ya tabbatar saboda a wannan Allah kiyaye wa kullu man hasalat minhu riddatun sabaqat lahu a'malun hasana akwai wanda ayyuka kyawawa sun samu sun yi ridda amma bayan sun yi aikata ayyuka kyawawa zaka ga sun zama tababbu Allah ya kiyaye to wannan shine Shehu Ibrahim maganar da ya kawo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa alladhi yursilu riyaha ubangijin naku shine wanda yake aiko iskoki yake aika iska nushran ko bushran yana aiko su a matsayin masu bishara bai da rahmati gabanin rahman Allah shine ruwa hatta idza aqallat wato har gidaje iskan sai sun dauki gidaje zai masu nauyi bil maqari an ce girgije mai ruwa nauyi yake da shi mara ruwa ba shi da nauyi shi yasa duk hadirin da kaga ya tashi da wuri to da ba zai ruwa mai yawa ba amma in ya jima yana rubugi yana rubugi ya taso to za a yi ruwa shi wancan suna kiransa jaham wanda ba shi da nauyi suqnahu li baladin mayyit sai mu ja wannan ruwa ƙasa matacce wanda babu tsiro ciki fa anzalna bihi alma'a sai mu saukar da ruwa fa akhrajna bihi min kulli samara sai mu tsirar da dukkan wasu ƴaƴan bishiyoyi kadhalika al-ikhraj kamar wannan tsirarwar nukhrijul mauta za mu rayar da matattu da suka mutu daga kaburburan su la'allakum tadhakkarun Allah ya ce na gaya muku haka saboda ku tunatu sai ku yi imani wal baladu tayyibu na'am
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
wato ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake sauko da ruwan nan yana saukar da shi a ƙasa sai ce ƙasar da take da ƙarfi tsiron da yana fita da kyau cikin ikonsa wanda ba ta da ƙarfi kuma tsiron ta ba zai fita da kyau ba duk cikin ikon Allah da in ya ga dama zai zai canja abin ai yace wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih ƙasa wanda take mai kyau tsironta yana fita da kyau cikin umarnin Allah hada masalul lil mu'min amma wannan misali ne na mumini yasma'ul mau'izata fayantafi'u biha mutumin kirki dama in ya ji magana saboda haka zai karbe ta sai ka ga ya zama mutumin kirki kamar yadda hadisi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama yace misalin ai abin a shirya da ilimin da Allah ya aiko ni da shi yace kamar ƙasa ne za ka samu ƙasa guri dama mai kyau ne in ya samu ruwa zai ƙara kyau to dama akwai mutanen kirki tun a jahiliya musulunci ya zo sun samu musulunci su zama mutanen kirki akwai wanda za ka ga ƙasan tana da fari ba ta san ruwa ba to in ta samu ruwa ka ga za ta rayu to akwai wanda mutane wanda za ka ga ba su da wani kirki amma idan suka samu addini sai su rike shi mai kyau akwai wanda kuma fako ne fako ba zai rike ruwa ba ko ba zai tsirar da ciyawa ba to akwai mutane wanda ba su da kirki ko an gaya musu addini ba za rike shi ba irin waɗannan ko karatu suka yi tunda yace masalu ma ba asani Allahu bihi min al-ilmi wal huda ko karatu suka yi karatu baya amfani su saboda shi karatu kamar ruwan sama ne shi zuciya kuma kamar koko ne idan koko ya zama mai kyau to idan ruwa ya zo sai kaga yayi kyau amma koko idan ya zama ba shi da kyau dukkan ruwa idan ya zo ya zai zama ba shi da kewa ko to akwai mutane da dama masu gaji arziki ba annasu ma'adin ka ma'adini az-zahabi wal fiddati khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idha faqahu dama ba mutanen kirki bane ko karatu suka yi ba zai musu amfani ba Allah kiyaye mu eh mun karanta a farkon suratu Ali Imran Allah ya ce zuriyatan ba'daha min ba'd malamai suke aifan malamai sarakuna suke aifan sarakuna masu kudi suke aifan masu kudi jahilai suke aifan jahilai matsiyata suke aifan matsiyata haka Allah ya tinda ya ne kuma haka take ana samun nadi amma shi ta ɗaya nan ba kiyasi amma kiyasi haka Allah ya halice abu Allah dama ya tsara komai an fahimta yi to shi ne wato misali ne Allah ya ce na mumini hada masalun lil mu'min yasma'u al-maw'izata fayantafi'u biha zai ji wa'azi sai ya amfani da ita wallazi khabusa kasar da ta gurbace kuma la ya khuruju sirran baya fita illa nakida sai da wahala eh إلا نكد أسرا في مشقة وهذا مثل الكافر وأن شيء مثال كافر ثم مجانا جزاء جاء مسا بايا كذلك نصرف الآيات Allah yake haka nake jujjuya ayoyi amma da kawai yashkurun ga masu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ai masu imani eh wannan sura ta makka ce mun faɗa a farko saboda haka tana musu magana ne na'am bismillah
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات بربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون
wato wannan sura sura ce ta makka muna magana akan kafirai sai gashi mun dawo fiskan annabawa kuma da suka gabata to Allah tabaraka wa ta'ala yayi haka ne saboda ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane in sun karyata kama to ai akwai annabawa gabaninka mutane su sun karyata su eh shi yace idan kana fi suratu makkiyatan la budda an yarda fiha al-wa'id ash-shadid dole ne narko matsananci ya zo a ciki wa zikru ahwalil akhirati da kuma ambaton halayen lahira wala budda min qisatil anbiya'i li yatafakkaru kuma dole a kana labarin annabawa saboda su tunatu ya'lamuna anna alladhina kadzabu bil anbiya su san wadanda suka karyata annabawa halaka sun halaka فيعرفون أنهم إذا كذبوا هذا النبي فهم سيهلكون سسنسي واسوما إن سكرية ونن النبي ذا سهلك فقط والرسول أيضا يعلم أن الأنبياء قبله كذبوه annabi shi ma ya san cewa annaba gabani annaba gabani sa an karyata su wa ankaru alaihim sun sun musu inkari kuma sun musu makirci wa makaru bihim amma wan nasru lahum da karshe nasara ta tabbata ga annabawa shi yasa Allah ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya da kissan sayyidina nuhu alaihi salam har kissan sayyidina Musa shine karshen kissa da zai kawo a surar nan Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila ila qaumi hakika na aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr yace ya wato mutane na okay okay to abu wannan ko yace ya قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abun bauta abun bautawa banda shi shi wace hadihi kalimatun jami'an dukkan annabawa da shine kalmar su ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu فلهذا من كذب بواحد منهم فقد كذب بالجميع duk wanda ya karyata annabi guda daya to ya karyata annabawa duka haka idan mutum ya karyata wali guda daya to ya karyata dukkan wali idan ya rena wali guda daya ya rena dukkan wali idan malami ne ma in ka rena malami guda daya to duk malamai ka rena su Allah ba zai baka hanzari ba kada ka ce wai wai ai almajirin wani ne ko ni wani nake so sai ka rinka tsanan wani to daga karshe wani da kake so ba za ka samu albarkacinsa ko guda ɗaya ba a faufauko za ka ƙare mutane su kula da wannan nukta muhimma jiddan saboda mutane suna asarar kawo kansu muna gani sai ka rena wannan kana girmama wannan to wannan din da ka rena shi abin da yake wajen wannan din shine yake wajen wannan ba mu bambanci saboda haka in ka rena shi ba shi ka rena ba Allah da annabi ka rena to in ka rena su kuma Allah ba zai baka hanzari akan ka girmama wannan ko goyon da kake kana yawo da shi wallahi ba za ka samu albarkar sa ba more especially samari ku kula in kuna son ku samu albarkan malaman to ku girmama dukkan malaman ya koyar da kai bai koyar da kai ba wajibi ne musulmi ya girmama malami saboda malamai su kamar annabawa banu isra'il annabiya suna zaune dare da rana suna koyar da mutane suna shiryar da su addinin Allah haka annabawa suke yi saboda haka sun wuce karfi rai النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقا دون بسمى لمن الأمة تهجي سبايا تردد to ba wai sai malami ka ba ce kowanne malami ya kai ko a wace duniya yake an ce maka malami ka girmama shi Allah ya sa mu gane to annabawa idan ka karyata guda ɗaya dukkanin su ka karyata su yace musu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azabar kiyama idan kun bauta wani safa قال الملأ من جم mutane Shehu Ibrahim ya fada ba ya ce kullum Allah yana jarraban annabawa da manyan mutane ne. To haka waliyai ma in sun bayyana, haka malamai ma in sun bayyana. Sai ka ga kasantattun mutane ne kananun yara suke tare da su, su za su samu albarkar su. Amma manya din sai su sa wannan karami ko wannan annabi a wannan a gaba su yi ta cutar da shi daga ƙarshe zama halaka. Ka duba Quraishi manya ai duk su suka karyata annabi. amma daga baya yaran su kuma sun zo sun fi shi sai da Aisha radiyallahu anha ta ce yakin Bu'as da aka yi a Madina shine budin wato zama annabi a Makka a Madina saboda wannan manyan duka a wannan yaki aka kashe su Abdullahi ibn Ubay kadai ya rage shi kuma da annabi ya koma ka duba ta ta tsakanin su babu wanda ya cutar da annabi a Makka banda Yahuda sai Abdullahi ibn Ubay da mutanensa to a kullum idan ka zama karami to manya suna sa ka gaba saboda haka mutane a kula akwai dan gidan Shehu Bello Gaidam Ado Mala Ado shi muni duk wanda ya zama malami yana yaro shi kizaya ya kare akan sa baban shi ya ga mishi wannan saboda su tun suna ƙanana suka zama malamai sun ga cutarwa wanda ya wuce iyaka yace saboda haka a rayuwa sai ku yi hakuri saboda tun kuna yara in kun zama malamai Allah zai tuna za a yi ta cutar da ku amma ba wannan ba wa ma'ala wa ma'ala kibri aru fi nari hina yusalla kai dai kai abu don Allah kai ikhlas insha Allah al'aqibatu lil muttaqin dukka al mala'u sun ce mala'u su ne manyan mutane masu cika ido الأشراف من قومه إنا لنراك في ضلال مبين وأن مجالا da ka faɗa muna ganin ka kana cikin bata mabayyana sai sai na nuhu yace qala laysa bi dalalatun babu kowanne irin bata tare da hi a'ammu min ad-dalal saboda idan aka ce dalal kaga muzakkari ne wanda ba muzakkari ba zai karbe shi ba kuma in ba abu mai hankali ba zai karbe shi ba to in an ce dalalatun kuma ya game komai kowane nau'i na bata ko namiji ne ko mace ne ko mai hankali ko ba mai hankali ba dalalatun in jinsi ne in mufradi ne to ya dauka sai ce laisa bi dalalatun babu kowanne irin bata tare da shi ne yace hiya ammu min dalal fa nafyuha ablaghu min nafyihi kore dalalatun ya fi mubalaga akan kore dalalun walakin rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijinku kuma uballighukum risalati rabbi ko risalati rabbi ina isar muku sakon ubangiji na ne wa ansahu lakum ina ne muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun amma ku sani fa na san abunda ba ku sani a wajen Allah shine kamun Allah tabaraka wa ta'ala eh lokaci ya gabato za mu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu za mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Alhamdulillah. mun gode wa Allah ba ƙarshen tafiyar mu na yau Allah ya saka